بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
كتاب الجمعة مم.
باب العمل في غسل الج- نعم في نعم في نعم في غسل يوم الجمعة حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن مم.
عن أبي صالح السمان مم.
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الج- نعم غسل الجنابة غسلا نعم غسل الجنابة نعم ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنته نعم ومن راح في الساعة الثانية مم.
فكأنما قرب بقرة نعم ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا مم.
ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة مم.
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة مم.
فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر kitabul jumu'ati wato wannan shine littafi na biyar a cikin littattafai na muwatta ta al-Imam Malik wannan littafi yana magana dangane da hukumce-hukumce waɗanda suka shafi juma'a hukumce-hukumcen da za su iya shiga ƙarƙashin juma'a babu la'amali fi ghusli yawmil jumu'ati wannan babu yana magana dangane da wato aiki da mutum zai yi a wanka na ranar juma'a wato ƙoƙarin da zai yi idan ya yi wanka na ranar juma'a da tafiyar da zai yi daga gidansa zuwa masallacin juma'a حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن الإمام يحيى ابن يحيى الليثي ɗansa Ubaidullahi ya ce ya zantar da mu an malikin shi kuma ya jiyo daga malaminsa al'imamu malik an sumayyin maula abi bakari bin abdurrahman shi kuma ya jiyo daga sumayyu yancaccen abi bakar ɗan abdurrahman an abi salihin samman shi kuma ya jiyo daga wajen abi salihin samman wato abu salih wanda yake sai da man dungule eh, wanda yake sai da man shanu an abi hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ya jiyo daga abdurrahman dan sakhar shine abu huraira Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man ightasala yawmal jumu'ati ghuslal janabati dukkan wanda yayi wanka ranar juma'a yayi wanka irin wanka na janaba wato wajen siffa wato irin wanka na janaba amma kuma wajen hukunci sun sha bambam da wanka na janaba yanda ake wanka na janaba haka ake wanka na juma'a to dukkan wanda ya yi wanka ranar juma'a ya yi wanka irin wanka na janaba ma'ana guslan ka guslil janabati wato ya yi wanka kamar wanka na janaba sun mara hafi sa'atil ula sannan kuma ya garzaya ya tafi masallaci na juma'a a sa'a ta farko faka annama qarraba badnatan wato za a rubuta mai lada kamar mutumin da ya yi sadaka ne da taguwa saboda neman kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala za a rubuta mai ladan wato girman ladan da za a bashi girman ladan mutumin da ya yi sadaka ne da taguwa saboda ita wannan al'umma din ba a umarce ta ba da alkurban ta sa wani abu gaba ta yi ibada da shi Allah ta'ala idan ya amshi ibada ta ta zo ya zo ya hallakar da wannan abu wuta ta zo ta cinye wannan abu irin wanda aka bai waɗanda suke kafin mu waɗanda suke kafin mu su ibadar su za su zo su wani ya saka taguwarsa ya ce zai yi addu'a in Allah ya amshi addu'ar wannan wuta ta zo ta cinye wannan taguwar ko wata bagar shi ta abinci da makamantansu to amma mu kuma kawai za a yi ibada ne kana ibadar ka kana da lese fase kai tsaye sha yanzu biya yanzu in za ka ɗaga hannu ka roƙa Allah ya ce an amsa maka ka jira amsawa kawai an gane ko wa man raha fi sa'ati thaniya dukkan wanda ya garzaya ya tafi sallar juma'a a sa'a ta biyu to faka annama qarraba baqaratan tamkar mutumin da yayi sadaka ne da saniya yana mai neman kusanci a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda ba riya a cikin wannan sadaka tashi wa man raha fi sa'ati thalitha dukkan wanda ya garzaya ya tafi juma'a a sa'a ta uku faka annama qarraba kabashan aqrana wato tamkar mutumin da yayi sadaka ne da rago mai ƙaho guda biyu manya-manyan ƙaho ya yi sadaka da shi saboda neman kusanci a wajen mahalicinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala wa marra hafi sa'atin rabi'a faka annama ƙarraba da jajatan dukkan wanda ya garzaya ya tafi juma'a a sa'a ta hudu wato kamar mutumin da ya yi sadaka ne da wato da jaja kaza saboda neman kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. alhamdulillah wa marra hafi sa'atil khamisati fa ka'annama qarraba baydatan wato dukkan wanda ya garzaya ya tafi juma'a a sa'a ta biyar wato kamar mutumin da yayi sadaka ne da kwai saboda neman kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ما يكي عليه الصلاة والسلام يتي إذن الإمام يفتو daga cikin gidansa ya shigo masallaci da kafarsa to hadaratul mala'ikatu yastami'una dhikra wato mala'ikai na Allah subhanahu wata'ala wanda ya turo su su dinga rubuta su dinga rubuta waɗanda suka zo su za su nannaɗe takardu su zo su zauna su dinga sauraron huduba su dinga sauraron huduba wato wannan asa'at asa'at wanda suka zo a cikin wannan hadisi malamai sun yi sabani a kansu al-imamu malik yana ganin cewa suna fara aiki ne da zarar rana ta karkata daga tsakiyar sama wato shi yana ganin dukkan wanda ya tafi da wuri kafin rana ta karkata daga tsakiyar sama baya daga cikin waɗanda idan suka je za su samu lada da yawa sai lokacin da rana ta karkata daga tsakiyar sama daga nan ne za a ɗauki lissafi duk wanda ya zo shi a kafar kowane masallaci akwai mala'ikai guda biyu suna tsaye idan ka zo za ka shiga ba sun maka magana amma za su rubuta malam musubahu tela mai aiki a guri kaza ya zo shi sa'a ta ɗaya yana da kwai raƙumi shi kenan a yi sun yi mana da kasu ce ma kaza kaza kaza kaza ala kare wato bayan rana ta karkata kenan wannan shine fahimtar al-Imam Malik saboda abinda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya amfani da shi wajen kalmomi na na summa raha summa kaza to arrawah ba a ce mai arrawah sai bayan rana ta karkata guduha shahrun wa rawahuha shahr an gane ko to arrawah shine tafiya ta yamma alhudu tafiya ta sahi to shi ya je tun da bai ce sun ba ga da'ilal masjid wato ya samu ko ya tafi masallaci don haka shi yana ganin cewa at-tahjiru wato mutum ya tafi da garjin rana ya fi mutumin da zai tafi wajen karfe goma ta sahi lada saboda ijeje can shi zai iya yiwa ma babu ac ne a gidan shi babu banti yaje can zai ta shan ac da banti yana ta barci ya an daddaba shi an gane to amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa sa'al min tulu'i shamsi wato hali zuwa rana ta take tsakiya idan aka yi lissafi suka ce za ta bada awa biyar ne an gane ko a guraren da ya zamanto a can gabas suke wani za a ga cewa rana idan ta fito karfe bakwai sha biyu ta rana lokacin sallar azur ya yi zanda tsiwa yake na awa biyar ce ko wata awa ɗaya ɗaya to amma malamai da dama suka ce to ai in dai haka ne wani za a shige shi wani kuma zai shige wani saboda yanzu zai iya kai ka zo a farkon awani in zuwa ƙarshen ta kuma duka ladan ɗaya ne kai ka zo ka karfe bakwai daidai ni na zo karfe bakwai da hamsin da takwas ko duka ladan namu ɗaya ne ya gane ko to ala kulli halin da shi al-imam malik yana ganin cewa a sa'a ana nufin lahazatun min zaman wato wani ɗan lokaci daga cikin zamani wanda la ya alamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala na'am وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مقبوري الكبري نعم عن أبي هريرة أنه كان يقول مم.
غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم Mm.
كغسل الجنابة ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi wato Sa'id dan Abi Sa'id al-Maqburi al-Madani ana ce da shi al-Maqburi saboda yana kusa da makabarta gidansa irin yadda ake cewa a makara huta mutum yake to al-Maqburi sunan sunan unguwarsu wanda yake zaune a nan kusan makabarta ta madina wannan tsikatun ne minar tabi'ina yana daga manya-manyan malamai a cikin tabi'ai an abi huraira ta radiyallahu anhu shi kuma ya juyo daga malaminsa abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi hakika abu huraira ya kasance yana cewa ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wato wanka ranar juma'a wajibi ne dole ne akan dukkan wani baligi wato sunna ce mai ƙarfi akan dukkan wani baligi ya yi wanka na ranar juma'a ga husulil janabati kamar wanka na janaba ma'ana waɗansu daga cikin malamai suka ce ka husulil janabati ma'ana ka wujubi husulil janaba kamar yadda wajibi ne mutumin da ya yi janaba ya yi wanka to haka nan wajibi ne mutum musulmi ranar juma'a ya yi wanka wannan shine abin da zahiriya suka tafi a kai نعم wanda su suna ganin cewa wannan wujuji ne dole dole ne kamar yadda wanka na janaba yake wajibi akan mutum to haka nan wanka ranar juma'a wajibi ne akan mutum to su suna ganin na ranar ne ba na sallar ba don haka kana da damar inda san- inda sanyi ne ka ƙi yin wankan sai wajen karfe uku ta rana kai wankan ka dan da ranar ce dai har yanzu bata fita ba da juma'a daga juma'a ta amma malamai da dama suka ce a'a wankan juma'a ake ne ba wai saboda ranar ba saboda sallar ake yi na'am نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب mm, عن سالم بن عبد الله أنه قال mm, دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة mm, وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر mm.
أية ساعة هذه فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق Mm, فسمعت النداء mm.
فما زلت على أن أتوضأت an tawadda'atu نعم أن توضأت Mm, نعم فقال عمر والوضوء أيضا مم.
وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل mm. ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shahabin zuhri shi kuma ya jiyo daga salim ɗan abdullahi annahu qal haƙiƙa salim ɗan abdullahi ya ce da khala rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam almasjida yawmal jumu'ati wani mutum daga cikin sahabbai na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ranar juma'a ya shigo masallaci wato wannan mutumin shine Uthman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi wa Umar ibn al-Khattab yakhdubu to lokacin da ya shigo masallaci a ranar juma'a Umar dan Khattab yana yi wa mutane khutba yana khutba lokacin da ya shigo faƙala umar umar ɗan khattab sai ya ce wa wannan mutumin ya ce wa usman ɗan affan allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ayyatu sa'atin hadihi ya ce akar makallahu wani lokaci ne yanzu wato sai yanzu za a zo sallar juma'a an yi ta wace wace faƙala sai usman ɗan affan allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce wa umar ɗan khattab ya amiral mu'mini nan qalabtu min as-suqi fa sami'tu nidaa yace shugaban mu'minai ina neman alhurma yace na dawo daga kasuwa kenan dawowa ta daga kasuwa kenan fa sami'tu nidaa naji kawai kiran sallah na ka shigo masallaci fa ma zirtu ala an tawadda'tu yace ban ƙara komai ba alwala kaɗai ne shine yanzu na iso eh ko wanka mai ba saboda kala je in makara فقال عمر والوضوء ايضا عمر دا خطاب رضي الله عنه yace hallo kuma alwala ka zo da ita alwala kuma hallo ka zo da ita وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل الحالي حقيقة كاسن شوى حقيقة ما يكين الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana yin umarni da a dinga yin wanka kuma ka zo da alwala na'am وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga safwan ɗan sulaim shi kuma ya jiyo daga aɗa ɗan yasar shi kuma ya jiyo daga sa'ad ibn malik ibn sinan al-khudri anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ghuslu yawmil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wato wanka ranar juma'a sunna ce wanda take mai ƙarfi akan dukkan baligi wato abin da yasa ake fassara wannan wajibin din saboda ayyukan sahabbai waɗansu daga cikin sahabbai za ku ga cewa idan za su tafi juma'a suna yin alwala ne wanda inda a ce wajibin yake nufi kai tsaye bayan da za a yi sahabbai su saba umarni na annabi dole ne su yi wanka to amma sunna ce mai ƙarfi wanda idan mutum ya yi zai samu lada mai yawa kuma ga hadisi na annabi wanda al'imamu abu dawud da al'imamu tirmidhi sun rawaito shi zala ya ce man yaghtasala yawmal jumu'ati wato man tawadda'a yawmal jumu'ati fa biha wa ni'mat wa man yaghtasala falghuslu afdal wato dukkan wanda ya alwala ranar juma'a ya tafi masallaci to yayi riko da rangwame ma'ana fa biha fa'akhada bi sunna wa rukhsati wa ni'mat ma dalla da wannan ruko da yayi da rukhsa amma dukkan wanda yayi wanka to wankan shine ya fa gare shi na'am فحدثني عن مالك عن نافع نعم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل قال مالك من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجنابة نعم وهو يريد بذلك غسل الجمعة نعم فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan umar haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iza ja a ahadukumul jumu'ata idan dai ɗaya daga cikinku kowane ɗaya daga cikinku idan zai tafi juma'a faliyar tasil ya yi wanka Ƙala malikun al'imamu Malik ya ce, Mani tasala yawmal juma'ati dukkan wanda ya yi wanka ranar juma'a namiji ko mace yaro ko babba, awwala na harihi a farkon yininsa da safe ya yi wankan juma'a tun kafin ya fita kasuwa. Wa huwa yuridu bi zalika ghusulal juma'ati yana nufin wannan wankan da ya yi wankan juma'a ne ya yi. fa inna zalika al-ghusla la yajzi anhu al-imamu malik yace wannan wankan da yayi yayi wanka ne saboda ya ji sanyi amma ba saboda juma'a ba bai isar mishi yace hatta yaghtasila li rawahihi har sai yayi wanka a lokacin da zai tafi masallacin juma'ar sai ya sake wanka karo na biyu a lokacin da zai tafi masallacin da juma'ar ya ce wannan kuma hakika ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadithi na Abdullahi ɗan Umar ya ce iza ja a ahadu kumul juma'ata idan dai kowane ɗaya daga cikinku zai tafi juma'a fali ya tasil wato ya yi wanka kenan wannan shi kuma wankan da ya yi ma'allu shahid bai yi wankan ba lokacin da zai tafi juma'a ya yi wankan ne saboda yini ba wai saboda juma'ar ba na'am قال مالك مم.
ومن اغتسل يوم الجمعة مؤجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل نعم غسل الجمعة أصابه ما ينقص وضوءه ما ينقض نعم ما لا- نعم ما ينقض وضوءه مم.
نعم فليس عليه إلا الوضوء مم.
وغسله ذلك مجزئ عنه to shikenan al-imam malik yace wa man igtasala yawmal jumu'ati dukkan wanda yayi wanka ranar juma'a mu'ajjilan aw mu'akhiran wato mu'ajjilan yayi shi yana mai gaggautawa wato a lokacin da garjin rana da rana ta take tsakiya kai tsaye yayi wankan shi aw mu'akhiran ko kuma yana mai jinkirtawa wato saboda ya san shi baya iya riƙewa alwala ma ballantana wanka amma wa huwa yanwi bi zalika wusulal janab jumu'ati yana niyyar wato ya kudirce a zuciyar shi cewa wannan wankan da yayi wankan juma'a ne fa asabahu ma yanqudu wudu'ahu sai abin da yake warwarewa alwallarsa ya same shi wato yayi bayan gari ko bawali ko yayi tusa ko kuma yayi barci al'imamu malik ya ce falaisa alaihi illal wudu ba wani abun da yake kan shi face dai alwalla alwalla zai saki wa gusuluhu zalika mujziyun anhu wankan shi wanda yayi na ɗazu ya isar mishi an gane ku alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam barakallahu